من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم يا مسلمين kamar yadda kuka sani duk ranar talata mukan yi karatu a wannan littafi da na wallafa mai suna miftahu talibi al-musamma bi najat ittiba'i salaf wa dalalatu fi ittiba'i al-khalaf wal gulu fi salihin yau rami karatu ne na musamman kun san abubuwa tasowa suke yi sai yasa wasu karatuttukan sai ka ga an yi su ba zata an gane kawai sai su bullo saboda tasowa suke yi ta wannan ma ya taso ne kuma la ya juzu ta bayani an waƙatil haja bai halatta a jirkirta bayani ba a lokacin da ko mutane suke son a yi musu bayani ɗin to kafin je kai tsaye zuwa ga wannan kadiyya da yake son tattauna a kanta zan ɗan yi muqaddima wato introduction shine cewan nasiha ce ko faɗakarwa ce na farko zuwa ga malamai amma na sunna na wannan ƙasa tamu najeriya da ma wanda ya kai masa yake magana da harce na hausa nasiyar ita ce malamai su sani duk lokacin da wata barna ta bayyana a ban ƙasa malami kuma ya san ta bayyana ya ja baki ya yi shuru don tsoron zargi don tsoron kar a zage shi to wannan malami Allah ya tsine masa albarka Allah ya tsine masa albarka me dalili Allah ya ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda fil kitabi min ba'di ma bayyana min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitabi sai Allah ya ce ula'ika yal'anuhumullah Allah da kana dan lissafi dina ula'ika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun sai ce illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ula'ika atubu alaihi wa ana tawwabur rahim Allah ya ce waɗanda suka ɓoye hukuncin Allah da ya saukar akan wasu matsaloli ko kan wata matsala sun sani suka ɓoye bayan Allah ya saukar da haramcin wannan abu a littafinsa ko a sunnan manzonsa don ita ma sunna wahayi ne sai suka ɓoye ba su bayyana ba to waɗannan Allah ya tsine musu albarka ya yi umarni ma kowa ma ya tsine musu albarka wannan tsinuwa ba za su fita a cikinta ba Allah ya ce sai sun tuba bayan sun tuba sai sun bayyana wannan abin da suka ɓoye kuma sun gyara to shi na lati to a lokacin zai karbi tubansu saboda nan malami in na sunna ne ba shi da dama ko uzuri ya yi shuru akan wata barna da ta bayyana a nahiyarsa ko a jiharsa ko a ƙasarsa ya ja baki shiru don tsoron sharrin masu sharri ko don tsoron zagin masu zagi ya yi shiru in ya ka Allah tsine masa albarka kuma duk masu tsinewa an yi umarni su tsine masa albarka manzala ya ce wanda ya san wani abu wanda zai amfani mutane na ilimi abun nan yana bayanin halal ne ko yana bayanin haram ne sai ya ɓoye manzala ya ce ɓoye wannan da ya za a yi masa linzami a jashi zuwa wutaran tashin kiyama Allah ka tsare mu malamai da yawa ƙasar nan waɗanda suke dangana kansu zuwa ga sunna ga abubuwa barna suna bayyana sun ja baki sun yi gum musamman matsalan nan da nake so in tattauna a kan ta yau shine matsala ta fim da 'yan fim matsala ta fim da 'yan fim malaman sunna sun yi shiru saboda suna jin tsoron sharrin waɗannan mutane kar su zage su kar su yi fim su la'ance su sai suka ja baki suka yi gum a kansu ba sa magana a sakamakon haka ga barnar da ta auku yanzu a cikin ƙasanmu musamman ƙasan hausa arewacin ƙasan nan dama sun can kudu mun san matsayinsu amma munan da majoratin mu musulmi ne muke tutiyan cewa mu musulmi ne yau ta kai ma fim yana ɓata tarbiyya yana ɓata addini amma sun yi baki sun yi gum za ta kai ma yanzu 'yar musulmi a nan jihar mu ta bauchi ta yi aure 'ya'ya biyu amma ta gudu daga gidan mijin ɗin ta tafi kano ta je ta shiga fim a kannywood yanzu hakan nan akwai wadda suke shari'a da mijinta akwai 'ya'ya tsakaninsu ta gudu da ɗan ta gudu ta tafi kano ta shiga fim ta ɗauki lauya ta gudu masa da ɗansa kuma ba ya sake ta bane ba fa akwai waɗanda kuma sun aihu ɗaɗe biyu wata ma bata aihu ba ta matsa wa mijin saboda ga wani ɗan fim da ta gani ta gudu ta tafi Kano ta je ta shiga Kannywood ta shiga fim yanzu wannan barna me kama da ita duk wata yarinya take da ɗan suffa in dai babu addini tare da ita don rashin addini yake kawo haka in babu addini tare da ita ba ta samu tarbiyya na addini ba in ta tsallaka ta shallake sai kano ta je shiga kaniwood Allah wannan ba barna ba ce ba barna ba ce to a sakamakon wannan barna da na gani waɗanda suna nan da yawa a lokutan da suka wuce na baya sai ne magana a kan maganan fim kwanan nan sai 'yan bidi'a dillalan sharri dama su suka ɗaure mu abun gindi su suka ɗaure mu abun gindi don su suke ba su fatawan halaccin wannan abu sai sa yawanci waɗanda suke fim yawancinsu ban ce duka ba da ka samu suna da alaƙa da 'yan bidi'a ko ba ka bane ah wai mu yi adalci kar mu ce dukan su don na san ba wani wanda yake bin sunna yake tare da malaman sunna ka samu dai fim dan malaman ba za su halatta masa ba dan ba wani malamin sunna da yake masa yin fim halal ne babu to amma su yan malaman su na bid'a sukan ce musu menene halal ne da ka suke shiga menene gaban su gadi ba su jin komai kaga sun ci amanan su kuma dama yan bid'a malaman bid'a dallalan sharri ne boye gaskiya bayyana barna haka nan yan filafilai din suna da alaka da malaman bid'a musamman yan tijjaniya sufaye sun ke halatta musu waɗannan abubuwa su halatta musu kiɗa su halatta musu waka su halatta musu rawa kuma ba zai yi fim babu waɗannan abubuwan ba a ce babu rawa babu kiɗa ba waka ba zai yiwu ba to wa zai halatta musu waɗannan abubuwa malaman bid'a dillalan sharri amma ba wani malamin sunnar da dai halatta wa mace ko namiji wannan sana'a babu shi to waɗannan malaman bid'a din sai suka je suka ɗauko wannan bidiyo nawa sai suka saka amma su manufansu don su haɗa mu faɗa da 'yan fim su zage ni su la'ance ni to alhamdulillahi ni ya yi kyau ba ku cutar da ni ba a ba ku cutar da ni ba kun yi daidai abin da kuka yi kun yi daidai in ce dai abin da na faɗa gaskiya ne kuka fito da shi ba ƙarya ba ne to su yi zagin za mu je gaban Allah da mu da su in Allah ya ga dama tun a nan duniya zai iya kama su ai da sun sa ta hatsari suna mutuwa ba wanda ya kai waɗanda suke mutuwa a hatsarin mota a ƙasar nan irin yan filafilai mazan su da matan su kowa ya sani kamun Allah ne amma su ba sani ba kamun Allah ne saboda kan nan wannan bidiyo na da kuka fito da shi to eh sun yi zagin wani ya turo min amma wallahi tallahi ni ban saurara ba sau da dama ni in irin wannan na ji wani ashirari ya zage ni bana saurarawa in na ga headline din ya ishe ni headline din kawai ba sai na shiga ma na ji wani abin da zai bata mun rai ba a kuma idan dan fim ya zage ka ta dama ana sa ran ya zage ka ko ba sa rai in ma yanzu kana karantarwa kace kana karantar da sunna kana so ka jaddada addini in ka ga waɗannan a sharare ba su zage ka ba to ka binciki karantarwanka ƙarya kake yi ba ka fito da gaskiyan barara ba me yasa ga aya Allah ya ce waj'alna li kulli nabiyyin aduwan min al-mujrimin Allah ya ce babu wani annabi face mun sa masa makiya daga cikin mujrimai kowane annabi manzo Allah yana da makiya a cikin mujrimai nabi Isa dukkan annabi haka nan duk wani malami na sunna wallahi yana da makiya a cikin mujrimai aduwan min al mujrimin criminals talks sai sa nace duk wanda zai karantar da gaskiya idan a sharare ba su zage ka ba to ƙarya kake yi ka binciki karantarwanka sau da haka ni yanzu duk zagin da za a mun na ɗauka wallahi na ɗauka kuma ni na san lada ake ƙara mini ana kankare mu menene zunubi na wallahi alheri ne ba sharri ba ne ka karantar da gaskiya a zage ka daidai ne ba aibi a ciki ba illa a ciki saboda a kwana tashi za mu haɗu gaban wa mai duka shine Allah kuma zai yi sabi da wanda aka zaga don ya faɗi gaskiya da wanda aka zaga don an fi ƙarfinsa da wanda aka zaga don a ci masa mutunci duk za a haɗu gaban Allah kuma zai yi sabi kuma wuta ce ko aljanna ko wuta ɗayan gida biyu ne fariqun fil jannati fariqun fis sa'ir two groups ne two groups daya aljanna daya wuta dole ka samu wurin zama ba zai yi kuma ka ci mutuncin mutanen kirki masu karantar da mutane masu son gyara a ban ƙasa kuma ka zage shi ka ci mutuncin da kuma ka ce za ka je aljanna ba don ka kare abincinka don ka kare sana'arka don masu wannan zage-zagen karaje suna yi don addini ne don kare addini suke yi don me suke yi kare sana'arsu kare sana'arsu kare hanyar neman kuɗinsu to amma ni wannan magana da nake yi ina kare sana'ata ne ina kare abincina ne me nake karewa addini ai the difference is clear addini nake karewa duk wata mummunan fassara da kai mu kai kasan ba wata sana'a nake karewa ba ba kuma wani mutum nake karewa ba me nake karewa addini da tarbiyya da da'a na musulunci ko haka ne ko ba ka bane to yanzu akwai tambayi guda goma da za mu yi wa 'yan fim duk wani dan fim ga tambayi guda goma muna so ka amsa mana in lokaci bai yi ba bai bayar ba ta yi mu taƙaita guda bakwai ko takwas daga baya sai mu ɗora don mu kifin in time kun san kalman da na faɗa yan bidi'a sun ma juya ta to a je a tafi da ku juya ta ɗin kun san dama ni magana ta akan juya ta saboda me yawanci idan na yi magana nakan kawo ta ne a dunkule mai hankali sai ya gane wawa marar hankali ba zai gane ba sai ya ɗauke ta kai ta ba inda nake nufi ba ko kuma wani don son zuciya ya gane amma don ya cimma wata manufa sai ya canja ta kai ta inda yake nufi kun san ya faru akan matsaloli da yawa sai in na fito na yi bayani kuma masu rabauta sai su yi nadama su tuba amma wanda dama don son zuciya ya yi sai ya ji kunya ba tare da kuma ya tuba ba kun san kalmar da na yi ta a dunkule na ce ba da ka samu mai addini kuma mai yin fim ba ita ce kalmar na ce mai yin addini mai addini ba mai addini ba zai zama dan fim ba haka na faɗa kubanci wa mai addini fa nace ba nace musulmi ba nace mai addini ba zai zama dan fim ba kasan da suka canja ta sai suka canja ta akan cewa na ce yan fim ba musulmi ba ne a haka suke yi to kaga ƙarya ya shiga sharri ya shiga karkatar da magana ya shiga ai mu ba aqidar mu ne ta ahlus sunna ba mu kafirta mai yin wani abu na sako kana yin wani abu na sako mu ce maka kafiri kai ba musulmi wannan ba aqidar mu bace muna da dawabit muna da dawabit sai sun cika muna da sharuɗa da muke bi na magabatanmu ba muna wannan abun fa bisa jahilci bane sai da muka yi karatu sai da karantar da mu mun bi san ka'idodin kuma ko ina bacci ka tambaye ne me ka'idan kafirta mutum zan gaya maka su suna kayina suna kirjina so da kan nan cewa mun ce yan fim ba musulmi ba ne wannan ƙarya ne karkatar da magana ce a shin waye mai addini tukunna a musulunci ma tukunna akwai musulmi akwai mumini qalatil arabu amanna me Allah ya ce qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulu al-imanu fi qulubikum ayan qur'ani ce Allah ya ce larabawa sababbin musulunta suna alfahari suna nuna cewa su muminai ne sai Allah ya ce a'a kar ku kira kanku muminai ku kira kanku musulmi kenan kaga akwai difference tsakanin musulmi da mumini musulmi duk wanda yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya yarda ba abun bauta da gaskiya sai Allah na Muhammadu manzo Allah ne sunansa musulmi ko da fasiki ne ko da fajiri ne ko da yana laifuka sunansa musulmi amma ya zama mumini wata rutuba ce wata daraja ce sai yayi wasu ayyuka kafin ya kai ya zama mumini kaga kenan mutum zai iya zama musulmi amma ba mumini bane ko mu gane bane to mumini shi ne ake ce masa menene mai addini wanda bai da addini dan kidan ki na jiyo dan inna rididi shi ne ake ce masa menene musulmi ko mu gane da matsa take bane mumini shine mai takawa wanda yake kare dokokin Allah iyakan iyawansa in ka ga ya saba ma Allah ya bisa kuskure ko abin ya fi karfinsa shine mumini fasiki kuma ko mu ce musulmi kawai shine komai zai iya aikata ba ruwansa da mai Allah ya ce ba ruwansa mai annabi ya ce ba ruwansa da shari'a to wannan yana ke ce masa musulmi musulmi kun fahimci maganar da yake fara ko ba ku fahimta ba ne to sai na ce yan fim ba zai a ce kana fim kuma a kira ka mai addini ba wato bi mana a kira ka mumini ba mumini da ma'anar menene rutuba ɗaukaka wanda yake kololuwa a musulunci to me yasa na yi wannan kalma a cikin tambayoyin da zan yi wa ɗan fim da nake sa ran in ya bani amsa zai je gaban Allah ma ya bada amsa ran tashin kiyama ta nan ya ku ci magana ta na san yan fim da su yi ta zage-zage ku yi ta yi amma dai mu mun sauke nauyin mu mun gaya muku gaskiya sakamakon da kuka yi mana kuma shine zagi haka ne to yayi kyau sai mun je gaban Allah mu ba mu boye muku ba ba mu yaudare ku ba ba mu ci amanan ku ba ba mu ji tsoron bakin ku ba ba mu ji tsoron sharrin ku ba ba mu ji tsoron hoton mu da ku yi ku zaga ba mun fada mun kuma sauke nauyi in kun ga dama faman sha'a falyumin wa man sha'a bari mu fada ko farkon aya ma Allah ce وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا الله ce ku muminai ku faɗi gaskiya daga wajen ubangijinku Allah ta zo faman sha'a falyumin wanda ya so ya imani da abin da kuka faɗa ya bi Allah wa man sha'a falyakfur wanda ya so kuma ya kafurce ya ki kan kana da choice you have choice ko ka yadda ko ka yadda ko ka yadda ko ka ke dole ya rage naka mu dai mu faɗa iyaka mu mu gaya muku ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyanku ta zan kuka gaba nadaman mai kin gaskiya nadaman mai kin gaskiya wai faɗi wannan magana sa'adu zungur samar shekara sittin ya wannan magana tun kafin ƙasar da ta samu yancin kai yawwa dole mu gaya muku gaskiya in ko ga dama ku yi dariya kuma na shegantaka amma wannan dariyan wallahi a gaba sai ta zama kuka kuma za ku yi regretting a lokacin da regretting din is useless useless ba zai amfani ba ba zai amfani ba yawwa to ga tambayoyin da nace zan yi wa dan fim ina sa ran ka amsa wannan tambaya kafin ka je gaban Allah an gane ta yaya mutum zai zama mumini amma baya bin shari'a ta yaya bi mana ta yaya mutum zai zama mai addini amma baya bin shari'a shine magana amsan kenan ka bani amsa kai dan fim ta yaya mutum zai zama mai addini amma baya bin shari'ar musulunci tambaya ta farko kenan ku ba mu amsa yin fim shin kuna bin shari'a a fim da kuke kuna bin shari'a fim din da kuke ba wai dokokin kasa nake nufi ba a shari'ar musulunci da ta ce ku yi kaza ku bar kaza don Allah yan fim kuna kuna kuna bin shari'a to ga tambaya idan kuna bin shari'a da Allah yarinya da take fito actress da take fito a fim tana sa hijabi tana sa hijabi ana shirin fim da ka ba amsa wannan tambaya wurin Allah kai da kake zagin da ka amsa ta in ma baka amsa mun ba wallahi sai ka amsa gaban Allah shin yar fim tana sa hijabi in ana shirin fim to me Allah ya kan hijabi ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna dokan ta shari'an daga kan manzo Allah ta fara aka ce ya kai wannan annabi annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa matanka na aure ka gaya ma ƴaƴanka na cikinka ka gaya wa matan muminai su sa hijabi to ka gaya wa matan muminai su sha hijabi to wanda ba ta sa hijabi ba mumina bace ba mumina bace wanda kuma ba mumina bace ba mai addini bace kai dan fim kaji dan fim kaji a da saura da saura ai sun kunto sun kunto kasan ni in na yi magana rifinka asiri ka shiru kawai abunka dan ba yana fara bisa son zuciya ba ne in na faɗi ɗaya na ɓoye ishirin wallahi na ɓoye ishirin a jihu in kuma ka matsa mun zan fito da su wannan shine ka'idan da nake bi bana saurin yin magana kan abu a zan in na tashi yin magana ba zan ba da ita ne a dunkule in ka tona sai mu tona in ka buɗa sai mu buɗa in ka tsuke sai mu tsuke kun gane ko ku gane ba ne to abu na gaba shin yan fim yarinyar da take fim ko matan take fim idan za ta yi tafiya inda suke fim ko wani gari ko wata jiha tana tafiya da muharraminta tana tafiya da muharraminta kun san muharrami dai shine ubanta ko ɗanta ko kaninta ko yayanta ko babbanta ko mijinta da Allah yayin fim ku ji tsoron Allah ku ba mu amsa an ba baka bayar annabi ba za ka bayar a gaban Allah ko da duka ko da duka wallahi na mala'iku sai ka bayar kai dan fim ko da duka wallahi sai ka bada amsa yar fim in za su yi tafiye tafiyen su na shirin su na fim kamar za su je yankari game reserve nan ko za su je wajen shakatawa ko za su tafi wani hotel ko za su je Niger ko za su je wata ƙasa shin ita yar fim din actress din takan tafi da muharraminta ubanta ɗanta ƙaninta yayanta mijinta babbanta tana tafiya da shi to mai manzo Allah ya ce hadisin kishin buhari da musulun me ya ce bai halatta mace ta yi tafiyan wuni ɗaya da dare ɗaya ba ba tare da muharraminta ba bai halatta ba kaji tafiyan wuni ɗaya tak bai halatta ba a shari'a ba kwa tafiya ku yi makonni ku kwana ma hotel ku yan fim ba mu canza abin da kuke aikatawa ba amma tambaya muke yi a a mu ba mu canza abin da kuke aikatawa ba a balle ku ce mun yi kasafi mu ba ma kasafi sai abin da idan mu illa ma shahidna bihi da ne ma shahidna illa bima alimna ba mu ba da shaida sai abin da muka sani ma shahidina illa bima alimna a hotel din nan ba mu ce me kuke yi ba amma wai kukan yi kwana da kwanaki a hotel in kuna shirye-shiryen filafilan ɗin kun je wata ƙasa haka ne to nan kun bi shari'a a nan ita yarfimin ta bi shari'a hadisi ne na manzo Allah yana cikin Buhari yana cikin Muslim duk da sai sun kawo kai wani sahabi ma yana cikin Buhari yazo ya samu manzo Allah ya ce ya Rasulullah matata ta tafi aikin haji ka duba fa aikin haji rukuni ne da cin rukunan musulunci guda biyar wanda wajibi ne kowane musulmi mai lafiya mai hali ya je ya ce ya Rasulullah matana ta tafi aikin haji ita kadai ni kuma gashi an rubuta ni cikin sojojin da su je su yi jihadi za su je su yaki kafirai yaya kenan manzo Allah ya ce bar jihadi bi matarka bi matarka ka duba jihadi yaki na musulunci aka ce ya bari don ya bi matarsa ka ta yi tafiya menene ita kadai to ya kenan yan fim yan fim ya amsa ko a sai ya je gaban Allah dai amsa sai ya je gaban Allah zai amsa wallahi dai amsa da zage-zagen da ya yi da cin mutuncin da ya duk dai amsa gaban Allah sai dai in bai mutu ba kuma dole ya mutu sai dai in bai mutu ba kuma dole ya mutu aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada kullu nafsin dha'iqatul maut yawwa yawwa shin yan fim suna rawa suna girgiza jikinsu kyamara ta ɗauka a yada ma duniya wannan rawan da take take girgiza jikinsa saba ma shari'a ne ko bin shari'a ne a yan fim ku ba da amsa ko yan fim saba ma shari'a ne ko bin shari'a ne wannan rawan da kike yi da kayan jikinki a dame barna kike yadawa ko gyara kike gyadawa cikin al'umma ki ba mu amsa wai tarbiya kike yadawa ko rashin tarbiya gyara kike yadawa ko barna ke yar fim da kika dame jikinki tudun mamanki a fili duwawunki a tudun duwawunki a fili shin wannan barna kike yadawa ko gyara in baki ban amsa ba wallahi dole ki sai kin bada Allah amsa ranan da manzo Allah ya ce ma min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman Allah ce babu wani ɗaya cikin ku mutane ba ce ya tsaya gaban Allah Allah yana masa tambayoyi ba ta finta za ka fahimci maganan Allah kuma dole ka bada amsa yanzu nan in bature ya zo yana magana baka jin turanci ba sai an yana jin turanci ya fassara ba idan yanzu ana magana da inyamuri bai jin hausa ba kana bukatar inyamuri bai jin hausa ya fassara maka ba to ran lahira babu kowa zai fahimci maganan Allah ke yar fim zaki magana direct da Allah in baki ban amsa anan ba za ki bai ma Allah kai dan fim in baka ban amsa anan ba za ka bai ma Allah kai tsaye laisa bainaka wa bainahu tarjuma babu interpreter ba mai fassara ba mai fassara nace ba yar fim ba ta keɓanta da wani namiji wanda ba na- ba mijinta ba ba ta keɓanta da shi ko a ofis ko a hotel ko a daki ko a mota shin mai manzala ce game da mace ta keɓanta da wani manzala ce la ya wannan rajulun ma'amura'atin illa wa ma'aha zai maharam manzala ce bai halatta ba sai da amfani da nunun taukidi la ya wannan kada ɗayan ku ya keɓanta da wata mace wadda ba tasa ba face akwai muharraminta a gurin ko ɗanta ko babanta ko ƙaninta ko babbanta to matar da take banta da wani ba nata ba ba muharraminta ba mijinta ba ta bi shari'a to ya ta zama mai addini ta keta shari'a nawa ba mun ce kin yi wani abu bane ba fa Ah, ki keɓanta da shi kawai ku yi zance ko a ofis ko a ɗaki ko a mota daga keke shi akwai hadisin ma da manzo Allah ya ce idan mutum suka keɓanta da mace to na ukun su shedan ne to ya kenan ku yan fim ku yan fim ku ba mu amsa kuna ji Allah laifin malamai ne malamai sun kifi to su sun kifi su fito su gaya mutane gaskiya hatta kai mu wai dan fim wai yana da bakin da a kasan nan wai zai fito ya zagi malami dan shin fa wai hade mai roma malami raddi wai yana kare wannan wannan iskanci da wannan barnar wai yana da bakin magana dan shin fa a arewacin kasar nan eh sun zagi Dr. Bashir ma ko da daurawa ma sun zage shi ko ba wanda ba su zaga ba kowane malami wato ya nuna kenan su yanzu yan fim sun fi karfin kowa saboda suna samun kuɗi a wannan sana'a ita ce cinsu ita ce sana'ansu tufafinsu abin holewansu duk malamin da ya fito yi magana za su ci masa mutunci sai sa wasu malamai da yawa suka ja baki suka yi shiru suka shiga tsinuwan Allah suka shiga la'anan Allah wajen ɓoye ilimi suka shiru abunsu suna jin tsoron kar waɗannan 'yan fim fajirai su ci musu mutunci ko ba haka ba ne suka shiru to duk malamin da ya shiru akan wannan barna Allah ya tsine masa albarka da nassin qur'ani kuma mun karanta aya kuma ba ta da wani fassara bayan wannan kun ji dan fim har yana bakin magana dan fim To, ga wata tambaya, tambaya ta nawa kenan ne ne? Ta biyar. Me yasa matan da suke fim yawancinsu ba sa aure da wuri? Kun gane ko ba gane ba ne? Matan da take shiga fim, me yasa ba su aure da wuri? Me yasa? Muna neman amsa daga wurinku. an tabbatar da cewa matan da suka ki yin aure da wuri an fi samun su a 'yan filafilai in an mata magana aure ta ce tukunna sai ta bar wannan sana'a ko kuma tace da sauran lokaci wata ma tace sai Allah ya shirye ta ni na taɓa wata ce Allah ya shirye ta bar wannan sana'a oh sai Allah ya shirye ki wato kenan kin yadda bata kike kai a bakin kuma muke ji ko yan fim din da ko da wata da aka hire ta ko a BBC na ka ce a maganar aure ta ce a'a ba yanzu ba haka ta faɗa amma mazara me ya faɗa game da aure ya ma'ashara shabab man istata minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu agaddu lil basar wa asanu lil farji mazara ya kira ga matasa mata da maza yace ku yi sauri ku yi aure aure yakan sa ka rufe idonka ba za ka kalli matan wani ko yar wani ba kuma yakan kiyaye maka al'auranka ba za ka je ka yi zina ba saboda rashin aure yakan sa zina ko ba haka bane kowa ya san an fi kama mazinata a wajen gwagware ba mun ce masu aure ba sa zina ba amma dai majoratin waɗanda suka fi yin zina su ne waɗanda ba su da aure haka ne ko ba haka bane to me yasa ayan filafilai yawancin su ban ce duka ba ba sa aure da wuri za ka ga yarinya shekara 25 shekara 30 ba ta yi aure ba za ta kai ta 40 ma ba ta yi aure ba me yasa ka ba mu amsa rashin yin aure da wuri barna ne fasadi ne ko kuwa islahi ne addini ne ko rashin addini ne to ga tambaya kuma du in baki amsa ba in baka amsa ba za ka amsa gaban Allah me yasa idan wani mutumin kirki mai addini ya ce zai auri 'yar fim sai ta ce za ta bar fim ɗin shi ma ya ce mata sai ta bar fim ɗin an yi haka a pakistan an yi haka a india akwai wani malami ma da zai aure yar fim sai ta bar fim ɗin to me yasa ta bari a me yasa ta bari idan fim abu mai kyau ne ya dace da tarbiyya da addini ya kamata ta bari sai ta ci gaba a matsayinta na matar malam haka iskiliya matar malam ershim in shi malamin ya ga haka zai yiwu ita ma haka da ta yi dai yiwu me yasa mu tausa mu haka ba me yasa ku ba mu amsa ba ku ba mu amsa me yasa me yasa oh oh wato wato fim bai dace da tarbiyya ba ba na mutanen kirki ba ne tunda yanzu kenan za ta zama mutumin kirki za ta auri malami sai sa za ta bar fim ba haka ba ne ya nuna fim ba na masu addini ba ne in na masu addini ki ci gaba da yi mana matar malam matar malam ki ci gaba mana kaga duk wannan tambayoyin ba za su ba da amsa kai ba dan sun ba da amsa za su ba da rami tun a duniya za su ba da wuta ga wata tambaya ta takwas ko? shim yan fim gabaɗayansu da mazansu da matansu wa suke koyi ne da shi tambayan kenan da wa suke koyi da manzon Allah da manzon Allah duk fajircinka ka duk fasikancinka ba ka isa ka yi gigin ka ce kana koyi ne da manzon Allah ba a wannan sana'ar taka to amma da aka ce mai koyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha kathira Allah ya ce tabbas ku mu'minai masu addini muminai ba masu addini abun koyinku kyakkyawa kuma manzon Allah to me yasa ayan fim ba sa koyi da manzon Allah ba sa ma koyi da matansa ba sa koyi da manzon Allah ba sa koyi da matan manzon Allah ba sa kuma koyi da ƴaƴansa su Fatima radiyallahu anha me yasa me yasa da wa suke koyi ku gaya mana mutanen indiya da amerika da kasashen kafirai hatta kai mu yanzu a najeriya kun san akan ɗauko fim ɗin indiya wadda a cikinsa ma bautan gunki ne na addinin buddha na hinduism ana fassarawa wa matanmu da 'ya'yanmu a gidaje ko ba ku sani ba ne wallahi haka ake yi shine ma ma'aikatan kula da filabilai na jin abuja ta ma hana fassarar yanzu saboda barnan da ke ciki barnan da ke ciki al'adu ne na kafurci ɗabi'u ne na kafirai ake watso mana da su ta hanyar fim ta hanyar fim ta hanyar filafilai ko ba shi ba ne suke watso mana cikin cikin al'umman mu ake watso mana su su bata tarbiyya su bata dabi'a su bata shari'a su bata addini kuma har dan fim wai yana da bakin da zai iya fitowa ya magana wai ya zagi malami wai ya mai da raddi raddi a inda kana da kunya sai ka mayar wa kanka raddi ko ba haka bane ka tuhumi kanka me yasa ka shiga wannan sana'a da ba a koyi da manzon Allah cikin ta sai barna mai manzon Allah ce game da wanda yake koyi da kafirai man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum like fa za like son duk wanda ya kama da waɗansu mutane kwaikwayo to yana cikin sunan tashin kiyama tare su da tashi shikenan wanda ya koyi da manzon Allah ya tashi tare da shi wanda ya koyi da kafirai ya tashi a cikin su ta wuta tare shine shine kawai ba wani abu sallar ka ba ta hana ka tafiya ka wuta ba azumin ka ba da hana ka tafiya wuta ba eh to sai ka babbaku tukunna ya ka babbaku don haka 'yan fim ba sa koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wata tambaya ga wata tambaya me yasa yawanci ban ce duka ba casa'in bisa ɗari ɗan fim acto ɗin ba actress ba namijin tauraro din kamar da suke wai kaji tauraro wai tauraro ne a kaji ƙarya ko ko jarumi inna lillahi wa inna ilaihi jarumi bai zuwa wajen jihadi me ya kan kafirai amma wa jarumi ne jarumi na barna ko ba kamar jarumin barna tauraro na barna tauraro na fasadi yahuda sun san kan tsiya sai su zabo suna mai kyau dan yaudara sai su basu kaji wai dan fim shine tauraro a cikin al'umma kaji kuma dan fim shine jarumi jarumi jarumi na shedan ko jarumi shedan jarumi na barna jarumi ko jahili jarumi me barintakar barnar saba ma shari'a saba ma addini saba ma Allah saba ma manzon Allah saba ma sunna shine jaruntaka kai Allah wadaran ku waɗannan jarumai Allah wadaran ku inda haka jaruntaka take Allah wadaranta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai yahuda sun san kan tsiya ka sai da cikin alamun tashin kiyama bawa barna kyakkyawan suna yanzu me ake kiran giya entertainment mashrubuhatin ruhiyya riba kuma ce interest aka canja mata suna karuwanci a ce mai zaman kanta ba haka bane maimakon a ce mata karuwa sai a ce mace mai zaman kanta shegu yahudawa kai waɗanda mata sun san kansu ya mai zaman kanta in ka ce mata karuwa mata da mata kai ka kara kotu ka bata mata suna haka ne ba kuma karuwace ba tasmiyatu shay bi gaismihi min alamatil qiyama tasmiyatu shay'i bi gairihi min alamati sa'a yana cikin alamun tashin kiyama eh signs of the date of judgment alamu shine a ambaci abu ba da sunansa na hakika ba sai a dauki kyakkyawan suna sai a lankaya masa don ai attracting din wawaye da mahaukata sai daga yan fim ake kiransu jarumai taurari amma malaman addini fa su ba jarumai bane ba taurari bane su kama na ake kiransu yan ta'adda ko ba kai huda suke kiran mu ba wala yan ta'adda suke kiran mu terrorist fanatic fundamentalist extremist ko ba suke kira mana bane amma dan fim fa acto eh star star star star star ko ba haka bane star star of idris star of idris ko ba haka bane star na barna star of devils star na shedan amma malamai sun yi gom saboda suna tsoron sharrin bakin su to mu ba mu tsoron sharrin bakin su in kuka raga mana ma to me dace muku dan kuma raga mana in sun raga mana gaskiya Allah isa domin ka'ida ce mujrimi ya zaki mutumin kirki ko ba ka bane wa kazalika جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن Allah ce haka nan kowane mutumin kirki mun sa masa makiya daga cin shedanun mutane da shedanun aljanu to idan waɗannan shedanun ba su zage mu ba to ai to ai akwai matsala ai in sun zage mu ne ma ya tabbata haka abun yake ko ba gane ba ne sai sa mu zagi nan da kuke ku fito don Allah duk wani dan fim ya fito ya zage ni fim haramun ne haramun ne haramun ne sana'a ce haramtacciya bata halatta ba in ka samu kuɗi da fim ka ci kuɗin haramun ka kai ni kotu ka kai ni kotu ka ce na haramta shari'ar ka awa to yanzu gobe kun ga social media duk ta dauka gobe duk ta dauka yayi daidai wallahi mu mun yi alƙawari sai mun faɗi gaskiya ko akan ranmu wallahi ba wanda dai wata barna mu raga masa duk zagin da zaka yi duk sharrin bakinka kai in bakinka yafi bakin shedan sharri je ka kai amma wallahi sana'ar fim haramun ce da nassin qur'ani da nassin hadisi haramun ce a kai da kotu zan kawo ayoyi da hadisai akan haramcin kai wanda ya sa gwamnatin Kano ta kafa hukuma ta musamman na tace filafilai me yasa ake tacewa to me yasa ake tacewa in babu barna a ciki me yasa ake tacewa me yasa tambaya ce daga cikin tambayoyinmu why why sai ku ce kuma ku ce wani because because sai ku kawo sai ku kawo sai ku kawo amsa because of that because of this muna son mu ji wannan ku kawo amsa me yasa ga kafa hukuma ta tace filafilai a fim ka san a arewa ba jihar da aka fitine ta da harka ta fim irin ina kano kano inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka yi mana tsari don neman abun duniya ko don neman abinci mu je mu yi ta sana'ar da ta saba ma addinin ka ta saba ma shari'an ka don neman abun duniya don neman abinci ga sana'a birjik da Allah ya kawo kai Allah bai sanya wani abu na haramun ba face he ya sa a madadinsa na halal da ya haramta maka zina sai ya halatta maka menene aure da ya haramta maka cin riba sai ya halatta maka kudin kasuwanci na halal kawo gane bane duk wani abin da Allah ya haramta sai ka samu akwai madadinsa na halal wani amsa da ka bai ma Allah ka ce neman abinci ne kasan waɗansu jahilai su ce wai wai na hanyar neman abincin mu ne ana so a bata mana oh wato anya da ke na hanyar neman abinci ka nema ta hanyar haramun ko saboda kai jahili ne babu sana'o'in da shari'a ta hana ko wato kai jari hujja ko neman abinci shine hujja a wurinka in dai ta neman abinci ne za ka yi komai ko ba ruwanka mai Allah ya haramta mai Allah ya halatta ko ba ruwanka kai abinci abinci shine hujja a wurinka ko za ka bada amsa wurin Allah za ka bayar za ka bayar ga tambaya ta goma me yasa yawanci 'yan fim ba ma ganin su da sunna ne mazansu kaga ya ɗage wando ya ajiye gemu a su ba musulmi ba ne su da umarnin da maza Allah su ba shiga ciki ba ne to sun ware kansu kenan magana mu ta tabbata in sun ware kansu ba za cikin da maza Allah ya ce wafiru alliha ku cika gemu ya ce ku daga wandonku ku daga suturanku ba sa ciki to in suna ciki me yasa ba sa yi yawancin aktoci na fim ban ce duka ba amma casa'in da tara ba su ajiye gemu eh kyamanta ma suke yi kyama suke kullun da shaidun fodansu kullun da askarsu suna su sunan manzon Allah suna take wandonsu pantalo kamar yadda Amita Bachchan wani dan fim din India yake take wanda za ka suke takewa kamar yadda waya yake ce masa wai to kuka san sunan su dai kuka sani dai sunan su dai ni wani lokacin a bakin yara nake ji to a'a ina zuwa ina zuwa ai yana cin tambayoyi na na yana zuwa ai yana zuwa wallahi yana cikin tambayoyi na da na rubuta wallahi yana ciki na sha ɗaya kenan to ai da goma na ce ai ni na tambayi sun kai dan da musu hamsin yana da su wannan ina takaitawa ne to mu ɗauka na sha ɗaya bayan tilka asharatun kamila to alhaji ya to ashara kaga mu jurmai kaga mu jurmai ko kaga mu jurmai ya san yi fassara to waccan hadiya ta asharan daban take da wannan mutanen nan mutanen wato ka ya nuna maka suna bin mu sun san duk inda aka sa gaba mujurmai waɗannan yara eh ta tafa da zan wannan kalba a ce wata mujurma na sha ɗaya wai ba fim kan gabaki ɗayansa ka cokam from A to Z min alifihi ila ba'ihi akan me aka gina shi ƙarya ƙarya ƙarya fiction fiction ƙarya ka yi shigan wani kuma ba shi ba ne ko ba haka bane ka yi shigan wani wanda ba shi ne real person din ba kana acting akan ƙarya kuma baya cikin ƙaryar da manzala gidan ya sun halatta sannan kai wani action don ka ba da dariya wa audience ɗinka masu sauraron ka to mai manzala ya ce ga hadisi magana ce wailun halaka ta tabbata azaba ta tabbata shine wailun baka ji qur'ani bace wailun lil mutaffifin alladhina ibtalu ala nasi yastawfun wailun wailun wani wadi ne wani kwari ne a wutan jahannama ita ma wutan jahannama tana tsoron wannan gurin magana ce bane halaka azaba ta tabbata للذي يحدث إيه؟ فيكذب ليدهك به القوم ويل فويل فويل سيدك أرى أقبع وانا حديثي ينا تكين سيو جامع السجير نسيودي البانيا إنكن تشي ماذا بني halaka ta tabbata mutumin da zai yi wani action ya yi wata magana don ya biyo mutane dariya kuma ƙarya kuma abin da ba gaskiya ba ne a ƙarya ne don ya biya mutane dariya maza da ce wannan ya halaka ya halaka kuma azaba ta tabbata a gare shi inna lillahi wa inna ilaihi raji to yan fim ya wadada ku abubuwan da ku don ku biya mutane dariya a ƙarya kuma ya za ku yi ko maza da ƙarya yake yi ko maza da ƙarya yake yi to alhadiyatu ashara sai mu ba ku dama ku yi tambayoyi malam bismillah wa alaikum assalam ci gaba ga wani ma mai bakar riga kusa da kai in ka gama sai shi ma yi sako na farko abubakar nuhu idris mai suna na kenan eh a kano yake ya ce malam ka yi haƙuri a irin kalaman da na a kanka a baya don Allah ka yafe mun na yafe masa Allah ya yafe mana wallahi mu so muke mu ga kowa aljanna sai wadda ya ki sai mene wadda ya ki manzala ce kullukum tadkhuluna aljanna illa man aba قالوا ومن ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن أساني فقد أبى maza da ce dukkan musulmi za shiga aljanna sai wanda yake kowa zai shiga aljanna dai musulmi ne sai wanda yake sai sabon suka ce wa zai ki shiga aljanna wa ko zai ki shiga aljanna sai maza Allah ya ba su amsa ce wanda ya bi ni zai shiga aljanna wanda ya saba mini to ya ki wanda ya saba maza Allah ya ki shi da kansa ya ki haka mu muna son kowa shiga aljanna yasa muke wannan nasihan ma mu din a zage mu a tura mana a shar a ci mutuncin mu har halittar mu ma ba a batta ba a aibanta mu duk mun dauka wala duk mun dauka sai da wannan bawa Allah mun yafe masa sako na biyu That's right. That's right. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. ‘Yan fim, to, saniya to ashara. To, yi mana. Katina lokacin da muke maganar maulidi a nan, dan wani yaro ina jin wannan ne ma kaman wannan ne ne shi ne wannan ne ko shi ne yannar kama yan bidiya tambaya har yanzu sun gagara akan maulidi gashi dan yace yana son a gaya masa abubuwa na ibada duk akwai abin da yake bata su shin maulidi shi ba abin da yake bata shi ne komi ake yi har yanzu yan bidiyan Najeriya sun gagara ba da amsa har yanzu ba amsa wallahi ba amsa sai dai zage zage sai sharri to ku dai dama sana'an ku ne dama mu da koyar da ku kenan yan bid'a ai dan bid'a ba mun da iya sai sharri da zagi da'a mu yaran mu addini muke koya musu da kuma ya kakara maka tambaya to ba za ka yi amsawa ba a ai yanzu dan a to ai da mu zuwa kai ba mun ai mun kai shi na sha biyu asaniyatu ashara da ba mun tsaya alhadiyatu mun kara abinda ba Allah ne yake cewa ni kullun ni kai na fa kenan addu'an da nake yake ce ya Allah ka sa ƴaƴana da na aifa Allah ya sa su gaje ni a wannan sana'a da nake yi haka ne muka ce to dan fim kai ma don Allah ka rika addu'a cewa Allah ya sa ai ayyanka su gaje ka kan fim din nan wannan sana'a ta kai maka addu'a ha shi ne mana ayyanka su gaje ka kai dan fim ni dai na addu'a Allah ya sa ayyana su gaje na kan wannan abin da nake yi bayan na mutu ko ma ina nan Allah ya sa su gaje ni to dan fim kai ma kai addu'a Allah ya sa har bayan mutuwanka ‘ya'yanka su gaje ka kan wannan sana'a in ka yarda imana amma ni na sani hatta mawaka kawai mawaka na ƙasan nan ba sa buri ba sa fata ‘ya'yansu su gaje su me yasa ba sa fata yawa da sun san barna ne sun san barna ne to ɗan fim in kai ma fim ya dace da shari'a ya dace da addini don Allah daga yau in kayi sallah ka rika daga lokaci ya Allah ka sa ƴaƴana su gaje na shari'a sana'ar fim mu waye mu ce maka kuma ai mu ce amin sai mu ce maka amin haka ne ko ba haka bane sai mu ce amin in dai sana'an kirki ce to Allah sa yanka zuriyanka su gaje ka yawa wa alaikum salam eh eh an yi hira da wani dan fim ku zaurara ku ji an yi hira da wani dan fim a BBC yace baya fata ya mutu a wannan sana'a kaji ko kaji sunan zawa da somebody Adam A zango kun ji yace baya fata ya mutu da wannan sana'a to idan sana'an ta dace da shari'a kuma na mai addini ne me yasa yace kar ya mutu baya fata mutu da wannan sana'a kuma bai so yayansu su zama yan fim me yasa me yasa oh wato abinda muka faɗa gaskiya ne saboda fasikanci da fajirci da rashin kunya da tsageranci kuka fito kuke zagi na ko to da mu tsaya gaban Allah wallahi duk wanda ya zage na kan wannan matsala ban yafe masa ba sai in ya nemi tuba wallahi ban yafe masa ba don gaskiya muka faɗa alhaqqu ma shahidat bihi al'ada'u abin da ya zama fi zama gaskiya shine hatta makiyama masu abun ma suka tabbatar wannan faɗan fim ne da bakin sa yake cewa baya fata ya mutu a wannan sana'a kuma bai son ƴaƴansu su gaje shi kuma babba ne a fim din naku to shine ku zo kuke zagi na to da mu tsaya gaba da kai Allah kuma mun kai karan ka wurin Allah Allah ya tura maka wata musibar da za ta gallabe ka ai dole mun ka musu addu'a dole Allah tura maka musiba za ta gallabe ka ai akwai yan fim din da yawa yanzu wala akwai waɗanda sun gama fim din sun tsufa Allah jefa musu cutar da kuɗin magani ma basu da shi kuɗin magani ma basu da shi kuɗin magani ma kai akwai yan fim din da sun gama abin da su ci yau da gobe ma babu Allah ya kama su ga kuma laifin su yana nan in ba tuba suka yi ba akwai masu cutan 8 a cikin su kudin magani ma ba su da shi akwai waɗanda sun tsufa fim din masana'antar fim din ba ta bukatar su kuma ba su da wata sana'a kaga kamun Allah don dama ita sana'a masana'antar fim tana amfani da yarintanka ne tana amfani da kuruciyarka ce ko mace ce kaga sun dauke ta a fim inda irin ba wata ke fitowa tsofaffin nan ba masu tatsuniya da yarinya suke amfani kina fara ragwargwajewa to sun yi fakin ɗinki ko ba haka bane to kamun Allah kenan kamun Allah yawa yan fim mun gaya muku gaskiya ba da shakka ba ba da jin tsoron harcen ku ba ba da jin tsoron sharrin ku ba mun gaya muku gaskiya ku je ku tai sana'an fim haramun ne haramun ne haramun ne haramun ne kuma mutumin kirki ba zai yi ba mai addini ba zai yi ba yawa in in kun so in kun so ku yi fim a kaina yawwa in kun so ku yi fim a kaina yawwa gaskiya ne gaskiya ne ku shirya fim a kaina yawwa ci gaba karin wani abun takaici wani babban dan fim a kasan nan ya fito ya fada a shirya fim da kudade haka ne haka ne haka ne haka ne ku tsaya ku dakata ku bari don ya shiga yan baya su jawada an suto akwai wani dan fim a ƙasar nan waye sunansa amu aminu shehu momo amu aminu sharif momo ya fito ya ce da a gina makarantun islamiyya a ƙasar nan da masallatai gara a gina menene gara a ba da kuɗin a fim wai tarbiyya suke koyarwa ko to Allah ya tsine wa mai ƙarya Allah ya la'ani mai ƙarya idan 'yan fim tarbiyya suke koyarwa har su ce wai da a gina masallatai da a gina makarantu gara a kashe a fim to Allah ya la'ani mai ƙarya kowa ya ce amin za ku ga ƙarshensa za ku gani ai Allah na kamu jirmai don ku yara ne mu mun sha gani don ku yara ne mu mun sha gani Allah don ku yara ne mu mun sha gani wanda suka fito suka yi wannan galatsi din karshen rayuwarsu mu mun gani wallahi ba dan ambata suna baya da kyau ba dan ce maka wane wane wane ga yadda ga kuma karshen rayuwarsa ta kasance wallahi da kirga maka yawa da ku yara ne ba ku sani bane yawa da gina islamiyya da masallatai gara a kashe kudin a gar kudin a fim musulmi kuma yake wannan magana laifin kai daga kano kake jiya ka zo don ka saurari karatun nan tun hudu yau kana ke wannan abu Allah ya ma albarka Allah ya maka albarka eh karfin gan shi ko yayi ah baga wancan ma daga Gombe ya taso ba ranar daga Gombe bai shigo mota ce kawai dan ya zo saurari wannan karatu ya koma ne guje dan Gombe ah yan Zaria ma sun zo su biyu ranar daga Zaria da mota suka zo suka kwana a hotel suka ce dan wannan karatu to ka duba ana zagin mu wasu kuma suna mutuwan son abu ah Idrisu ana zagin ka ana aikata abin da kake yi. Kun tuna saurara ku ji. Yaron nan Aminu da aka kama, Aminu Adamu, wanda ke jami'a ta ta dutse. Ba an sake shi ba? Kun san dalilin da yasa aka sake shi? Magana ta ce. Magana ta ce, in ba ku sani ba. Ku koma, ku koma bidiyon da na yi sakon da na aika musu, me na ce? na ce in suka yi wasa matsalan aminun nan sai ta ci su na ba da misali na ce rabi'ul arabi da ya ci shugaban ƙasan algeria ya ci mubarak na masar egypt ya ci na aliyu da ke menene yaman ka gane ya je girgiza siriya har yanzu ana kayi wala suka yi wasa ta ci su mutum ɗaya ne fa talaka aka kama shi tsautsayi ya mutu a hannunsu na ce to shi ma wannan aminu ɗayan tsautsayi ya zo ya mutu a hannunsu sai ya ruguza su na ce mafita gare su su sake shi su ba da haƙuri na yi wace rana ne wannan magana ran alhamis ranar alhamis na yi aka sake shi ranar menene ranar juma'a kun san ma abin da ya sa ba su ba da haƙuri ba abu biyu ne a sun bayar? a'a ta bayar ko? to in ta bayar su ɗauki shawararta in ma bata bayar ba dalilai biyu ne dalili ɗaya yanayin da ake ciki a najeriya kun sani na biyu kuma yaro ne yaro ne baran yi fassarar ba sai an juya magana to da zan fassara ko gane bane ba ku an sake shi ba a jirgi ka gani a jirgi ma ka dauko shi mu faɗi magana ku zage mu kuma ku zo ku yi aiki da maganar mu kariya muke faɗa wallahi gaskiya ce mun bada cewa abin da ya ba daidai bane ba mu goyi bayansa ba amma yadda kai treating din case din ba bi shari'a ba ba bi doka ba kuma da ya so da ya kara amma bai kara bai bada hakuri to mun san dalilin da yasa ya bada hakurin abubuwa biyu ne yarunta ɗaya kuma yanayin Najeriya yanayin da ake ciki gujero mai kaji su suna ba fahimta ba amma da suke nesa ba sa fahimta sai je su ta masa fasale fasale da iska sai ka ji ma kai kana gabar su suna yamma wa zai Allah ya zama ka na'am waye naga ya daga hannu to bismillah yawa ga wancan kai ne bismillah alaikum salam matsalolin da fim yake bara ɗaya daga ciki a kona abokin ka sani ya wuri wata yarinya sunanta nabila tana ina bella kaliya eh a hanya na san wurin bayan sun yi aure sun haifi yara biyu eh shi mijin ba abun da ya tsanayi kamar ya gana ana kallon hausa fim eh ya mata magana ta baga mata magana ta ki ya dauke tibin ya fitar shi a gidan da ta tashi ta yaji ta koma gidansu sai ya kibin ta ya kibiko sai ya ji kawai ce ta tafi kano fim sai ya ganta wani fim sunan fim ɗin Nabila kaji ko sai ganta wani fim Nabila matarsa ne ba da ƴaƴansu ba da aurenta ba bai sake ta ba kawai sai ganta wani fim Nabila a Kano bai sake ta ba da aka zo ana tattauna matsalar sai ka nemi namba Ali Nuhu ka kira shi saboda shi kaga ya sa ta a fim din sai ce maka a dokan ƙasa na Najeriya duk wadda ta kai shekara goma sha takwas za su sa ta fin koma mai zai faru ko kaji ko kaji ko kaji ko a ina ma wadda yawa wai wannan da yake ta bai mai wannan magana wai mai addini ne kuma su ne shugabannin abun ko ba su ba ne cewa in dai yarinya ta kai shekara sha takwas za su sa ta fin duk abun da zai faru ya faru su kawai abin da suke karewa dokan ƙasa ba dokan Allah ba ba haka ba ne ci gaba sai kara su nufi na shari'a kwado abu nasa da ya yi Allah jikan Eliya Kubu a gabansa ake kes din da auren sai za a yi shari'a sai shi a gabanin fim su alinu kenan halifa so ne halifa eh yana kawo ta a mota shi da yake kawo ta a motar nan bai hada ta da ita kuma tana da aure auren bai mutu ba kaji da Kano bai ke dauko ta a mota ta gudu fa ta bar mijin har da yaya biyu ta je ta shiga fim rada ya kis din a Bauchi shi wannan dan fim din shi zai dauko ta kawo ta Bauchi su bi a mota inna lillahi wa inna ilaihi wannan wani irin dokokin shari'a ne wanda duk ba karya ba ci gaba har yanzu kake magana bai sake ta ba kuma bata bar fim din ba kuma ta ci gaba da fim din a haka to kaji kaji barnan da ake bai sake ta ba kuma tana fim din kuma suna ɗauka mata lauya su gabanin fim ɗin yanzu wannan in bai basu da in ya basu in bai basu da Allah ba me zai yi kaga dai na farko yanzu wannan idan shi yana da kishi zama da ita haramun ne kuma gashi ta bar masa ƴaƴa a tsakani ƴaƴansa za su taso su ga ma'aifiyarsu a matsayin fasika tana fitowa a fim ta zubar ma ƴaƴanta da mutunci don neman abun duniya ko ba haka bane ba wanda zai so bayan ya girma ya ga uwarsa tana rawa a fim akwai wanda zai so wannan yanzu ka gani kaga abin da ya faru da aurenta ba daga nan bauchi da aurenta kuma sun sani hujjar su kawai waya dokan kasan nan in ta kai shekara sha takwas magana ya kare ta mallaki kanta ta yi komai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah ka raba mu da sharrin yan fim Allah ka mayar musu da makircin su kuma malamai su ja baki su yi shiru irin wannan barna tana faruwa malamai su ja baki su yi shiru saboda suna jin tsoron sharrin bakin yan fim kar su zage su kar su ci musu mutunci haka ne mana ko ba haka bane kai to ni ku ta zagin ni na dauki zagin yan fim da Allah ku zage ni lalayen shin ku zage ni kuma yi fim dina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a arewa kasar shehu su wannan godiyo kano ta dabo bauchi garin yakubu ake waɗannan abubuwa malami bai isa ya fito ya yi nasiya a ɓarnan da kuke bai ku zage shi to ku ci gaba da yi ku ci gaba da yi kowace barna tana da ƙarshe ka san ni zagin da suke mini a ni ai da rake zagin da suke mini kare ne ya ga hadiri yana haushi ina ruwan hadiri da haushin kare ba zai gaje bari ba wala ni zai dan fim ya zage ni wala bai rage mu wani karsashi dama za su yi in ba su yi ba ma abin tambaya ne sai question mark don ba su yi ba dai in fasiki fajiri bai zage ka ba da alawa ne zagin ka mumini ya zagin mumini ne mai addini ya zagin mai addini ha it's not a new ba wani sabo a ciki in fajiri bai zage ka ba kana karantarwa tambayi karantarwanka kai kanka la sawaka malam na kana ta daga hannu me kace Allah ya musu da dauki daidai ai yana musu yawancin jaruman fim din kasar ta suke karewa da mazan su da matan su wani ne mutuwa suke ba mutuwa walakanci suke yi bane yan filafilai din ko ba mutuwa walakanci suke bane kuma bai zama musu darasi nan fa mutuwa walakancin kaɗan kenan kuma sai sun je gaban Allah a ɗora musu nauyin batar da al'umma da ɓata tarbiyyar da suka yi da fasikancin da suka yi da mujirmancin da suka yi da sabon Allah da suka yi kai manzo Allah ya ce kowane musulmi yana samun sauki a wurin Allah amma banda mutum ɗaya shi wane ne almujahir mai bayyana barna mai bayyana barna ba a masa rangwame yan fim ba barna suke bayyanawa ba wallahi barna suke bayyanawa ta fito ta yi rawa ba ta kunyan ubanta ba ta kunyan uwarta ba ta kunyan kannanta ba ta kunyan makwabtanta ba ta kunyan kowa a yada a duniya to masu irin wannan maza Allah ce Allah bai musu rangwame sai an kama su da laifin su gaba ki da wuta amma wanda yake boye barna Allah ya kan masa rangwame amma mai bayyana barna ba a masa a nassin Qur'ani ma mai Allah ya ce la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i min al-qawli kun ji Allah ce baya son bayyana barna domin in ka yi laifi tsakaninka da Allah a boye in ka tuba Allah zai gafata maka ya wuce to amma in ka bayyana ta wani ya imitating ɗinka ya kwaikwaye ka to in ka tuba shi bai ma san ka tuba ba ba zai ci gaba da barnar ba ruwan sa tubanka ta yi ma bai san ka tuba ba kuma a wurin kai koya ya da kai da shi ga ko manzo Allah ya ce man dalla ila sharri ka fa'ilihi wanda ya koyar da sharri kamar shi aikata to ka koya masa yan filafilai kun yi shigan tsaraici kun dame jikinku ya kai mai yau hawa matan mutane ‘ya'yan mutane irin ɗinkinku suke yi ko ba shi suke yi ba ne a wurin suke koya a wurin ku suke koyan wannan ɗinki da iskancin da ya saba ma shari'a to ran tashin kiyama za ku ɗauki nauyin laifinku za ku ɗauki nauyin waɗanda kuka ɓatar suka koyi da ku ‘yan fim za ku ɗauki nauyinsu da nassin ƙur'ani da nassi Na'am. Wata tambaya zuwa ga 'yan fim. A'a, Malam Muhammad. Cewa 'yan fim da suke suna karantarwa na ilmantarwa wallahi wani izgili ne. Wallahi tala izgili ne. Wallahi izgili ne ma addini, izgili ne wa mutane. Ha. Ka zo kana rawa tsirara da mace mata da maza kace kana kace kana ilmantarwa kana tarbiyyantarwa wallahi wannan izgili ne mu addini wallahi izgili ne mu addini izgili ne musulmai tun farko ka saba ma shari'ar ka saba ma tarbiyyan kuma kace ita kake karantarwa a dala dala wannan kalma izgili ne yawo da hankalin mutane suke yi wallahi yawo da kuma Allah dai kama su da wannan magana da Allah dai kama su ka faɗi magana kuma aka san haka aikin ka yake izgilanci ne wallahi duk dan fim duk dan fim ka je ce wai tarbiya suke kora wallahi izgili yake wa addini abin da yake cike da barna ta ko inansa ya saba mu shari'ar musulunci in ka kawo qur'ani ka ajiye kawo hadisi ka ajiye zaka ga cewa abin ya zama outside islam outside sunna kuma shine ka ce tarbiya to tarbiya waye gyaru ta hanyar tarbiyan ku a nuna mana mutum ɗaya da ya gyaru ko ya shiri ta hanyar fim ni dai abauci ban sani ba da Allah gaya mana ko angonan ban sani ba wanda saboda kallon fim ne ya tarbiyyantu ya zama mai addini ya zama mai da'a ma Allah da manzonsa ya zama mutumin kirki a gaya mini ni ne eh ni dai ban gani ba to an taba cewa ba a ce kuma babu shi in akwai ya kamata mu gani a ce ga wani wanda ya tarbiyya ta hanyar fim ko mutum daya ko mutum da ai ya kamata a bada misali a ce ga wani da ba mai addini bane yanzu saboda yana kallon fim ya zama mai addini ga wani da shashasha ne yana neman mata yana shaye-shaye eh yana zuwa club yana rawa yau yanzu ya bari ya shirye saboda yana kallon fim ya daina rawa ya daina kallon matan mutane saboda fim idan yake kallo ya shiryu ya zama ustazu ya zama afa kalla ya zama akarama kalla ya zama ana kalla saboda fim wallahi ku daina izgili za ku haɗu da Allah wannan kalma ita kanta kawai la sai Allah ya muku azaba ce wai wai tarbiya kuke koyawa tarbiya gidan wace uwar Allah sawaka alaikum salam je wannan mai baro ta ne a'a bar maganan kan nan mu ba mu ce sun fita a cikin addini wai shera dalilai guda uku da su ce sun fita cikin musulunci a mu ba mu ce sun fita cikin musulunci ba mu ba mu ba mu kira su kafirai ba ba mu ce ba musulmi bane amma dai ba masu addini bane ba mu'minai bane nan muka tsaya mu bakin mu yana da birki ba mu ce kafirai ba ba mu ce ba musulmi ba amma ba mu'minai bane ba ko masu addini bane yawa musulmai ne fajirai ba su kai masu saba ma Allah nan muka tsaya ko muna bacci za mu kawo ayoyi ko hadisai akan wannan ai wannan tambayoyin ma in ka bi su ya tabbatar da wani abin da muke faɗa tambayoyin ne kawai da muka yi musu ba da bai da su ba da kansu amsa to da wannan dalilai naka mu ba wasan ma mu ji su yawa dalilan da za a ce musu kafirai dukan su a ba mu so mu ji su yawa eh eh da mu dawo ku da mu dawo ba mutane ku ne suka nan suke wannan farnan yan bid'a wannan haka ne su suka daure fim gindi a wannan haka ne kai duk wata barna ma wasu suke daure yan bid'a ne kaga yan bid'a su ne suke ce musu rawa halal ne waka halal ne kida halal ne haduwan mata da maza halal ne duk wannan sharrin yan bid'a ne dillalan sharri wallahi su ne kai kun san ma abin da ya safi yawa a Kano saboda yawan ɗariƙar da take Kano ɗan Kano ku hakuri haka ne wallahi dalilin kenan saboda yawan ɗariƙar da take Kano sai sa wani bid'a da take Kano sai sa wani abu yawa haka ne mu nan bauta da sauki haka ne ɗan bid'a ɗan ɗariku su suke halatta musu rawa su halatta musu kiɗa su halatta musu cuɗanya ba shi suke a wajen maulidi ba ne da tsaraici wani malamin sunna ne zai ce maka ya halatta ka rungumi mace wadda ba taka bane wani malamin sunna dai ga maka wani malamin sunna zai halatta wa mace ta zo ta sa kananan ka tana rawa a gaban jama'a wadda har har a wajen maulidi suke irin wannan iskancin ko ba wajen maulidi bane sai yasa naga wani ya sako mu wani bidiyo sai saka yan mata sun sa kananan kaya da wando sun tsuke a wajen maulidi sai ya rubuta headline din maulidi ko iskanci nace gaskiyanka ne maulidi ko iskanci saboda kana malam sagir wannan maganar kaka take yawa kun ji abinda malam sagir yake faɗa maganar sannan baka take fa malaman bid'a dillalan sharri wala su suka daure ma yan fim gindi ah wannan bidiyon ma na da aka fito yan fim ne suke zage zage wa fito da su ne wala yan bid'a ne wai don su haɗa mu da yan fim yan fim su taya su faɗa ka san su yanzu duk wanda zai zage ni nemo shi suke duk wanda zai zage ni nemo shi suke saboda su sun yi sun yi sun yi sun naushi dutse ka san ka naushi dutse a banza to yanzu duk wanda zai taya su a ce an zage ni lalubo shi suke daga zai suka kwakulo wannan bidiyo nawa da na yi magana akan fim kenan su kuma yan fim cir sai suka dauka suka kama suna taya su fada to da ba mu duk ɗaya muka dauke ku duk ɗaya ne wallahi ku ce da yan fim da yan bidiya duk can makal ba ma neman yabon ku wallahi ba ma neman yabon ku yawa ba ma neman yabon ku duk abin da za ku iya fada wallahi ku je ku fada an ma riga ku ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablika da mujrim da mujriman makka suka haɗa baki wa manzon Allah kowa zagi yake kowa cin mutunci yake kowa bakanta shi yake kamar ran manzo Allah da ya bashi aka ce masa aka yi hakuri ma yuqalu laka ba wata magana da ga maka kai manzon Allah illa qad qila lil rusul fati annaba da suka suma an gaya musu wannan sun yi hakuri kai ma ka yi hakuri an gaya manzanni an gaya annabi Musa annabi Musa ma kace Yahuda suka ce yana da kayan maza kun san kayan maza ko to aka zugo karuwa ma yana karantarwa ta zo ta ce biya ta kudinta kudinta na ne na lalata man annabin Allah fa annabin Allah kai musa yana wazi ta zo ta ce ba ni kudi na me zaman kanta me zaman kai mana kamar da suke fara me zaman kanta annabin Allah annabin Allah Allah sauwaka ka ina gwada suna ta daga do na biyu ci gaba ku yi hakuri da ba ku dama duk da ba ku bai hakuri wanda ba zai kira su
shaitanin akharas malamai kenan malamai suka shiru ka sai duk barnan da ake a kasar nan wallahi mu da muke magana yan kaɗan ne hatta bautan kabari da ake da dan hodiyo a sokoto suwa suke magana daga mu da su malam musa lukuwa su bello asada iri na iri ina ba su ne bare su malam wane ne abubakar malami ko ba mu muke magana ina manyan malaman kasan nan da katira da farfesosi da sauransu kun ji suna magana a su ba su so su bata ma kowa rai sai ta kai ma ba sa ma magana akan abin da ma shafi aqida su maganar su daga tarihi maganar mata maganan keke na fe maganan acaba maganan aure maganan kasuwanci maganan daukan amarya yawa shi ne bane amma gashi ana bautan wani wadda ba Allah ba ana kafurci sun yi gum sun yi gum abun su sun yi gum saboda kada kai magana kan akida sai ka bata ma wani rai dole ka sai ka bata ma wani rai akan akida kashe annabawa akan akida kashe manzanni aiki ne mai wahala ba mai yi sai jajirtacce wanda ya bada rayuwarsa wallahi sai za ka ga yanzu barna take faruwa a ƙasar nan yawancin malaman ƙasar nan kai suna ma ɗaure gindi masu zagi mu cewa waɗannan 'yan zafin kai ne ko ba mun suke bane a'a ba muna jin su ba malam haka suke cewa 'yan hamasa wala mu suke ɗaukar mu kenan yawwa 'yan hamasa haka suke ɗan mu kenan Allah sauwaka amma rasa da Allah rasa da Allah duk wadda ya yi shuru ya faɗan gaskiya sunansa shaitanun akharas beben shaidan to yawanci malaman nan bebayen shaidan ne ga barna za ta ta shiga gidan kowa sun ja baki sun yi gum sun yi gum abunsu yawa sun yi gum yawa sai dai suka magana kan wani lokacin sun yi magana maganan alola maganan tsarki maganan sallah to ai mu ma mun karantar da su ba su ne kawai addini ba littafan tsarki da alola da sallah nawa makarantar anan mun san ma adadin su zakka haji nawa makarantar haji ma mun yi shi ma aikace ma ko ba mi ba practically mun yi anan mun koyar sallan janaza duk mun koyar likafari duk mun koyar duk mun koyar anan wannan masallacin in kuna so ku koma kasa da muka shekara 25 duk da ku samu gasu duk an karantar amma bai hana ko magana kan barna ba baka ji wani malami a Zariya ba wai wai yana cin wai wai malam abin da aka san ka shine magana kan akida kan tauhidi ka zauna a nan kawai ka daina magana kan tiktok kaji in daina magana kan tiktok eh a ya zare ya zare wato kenan idan kana magana kan wata barna wannan shi zai hana ka kai magana kan wata ko an yi restricting ɗinka iya wasu barna ne kawai wasu kan baka baka magana ko shi shi kuma irin fahimtarsa kenan na addini kuma wai malami ne ba wai a ce ga wani majal ba za ka shiga ba sai dai ka tsaya wuri guda kawai to ai ai alama ne ma na yan bid'a da malaman suke gaya mana na da malami ya kewaye kansa a wata da'ira wanda in kana neman sa ka same shi a nan alama ne na yan bid'a yanzu yan shi an kana neman su ka je babin shugabanci imama za ka same su a nan ko ka gane ba ne yanzu yan dalika an kana neman su ka je wai maganar shehunai waliyai ko ba na daga zane su bane auliyawo ko ba su bane yan kungiya in ka kewaya ka kewaya me suke karewa kungiya ko ba shi bane ko ba shi bane in ka bi duk kungiyoyin nan da ka samu kowanne akwai abu guda da ta dauka shine shine ta sa idanunta amma sauran wuraren yanzu kungiyar su ne kwano madakhila ko da ke na so dan yi hudu ba na musamman akan ta su fa yanzu duk inda ka kewa ka kewaya da su kar ka taba shugabanni azzalumai yan siyasa iyakar ta kenan ba za ka ji sun yi magana kan jihadi ba a kai yanzu ba ga Biden ba in ce Biden ba musulmi bane ba ko to yanzu inda dan yi magana kansa su a wurin su rashin da'a ne tunda shugaba ne a shugaban mutane mana sai sa ga lokacin Jonathan da lokacin Obasanjo duk barna suke ba taɓa magana kai ba kai su Jafar ba da Albani ma suka yi magana ma sai suka tsakulo kasa sai suka ce musu ba yan bid'a ne saboda sun yi magana sun yi rashin da'a wa Obasanjo sun yi rashin da'a wa Jonathan su duk abin da Jonathan yayi ka shiru yi masa in kai masa ka zama kawarici Daka duk inda kake dama alaman yan bid'a shine su kama wata nukta ɗaya tan su sa gaba suna magana kanta sauran abubuwa ba ruwansu yanzu duk yanzu yan fashin na duba yan fashin da suke ta kashe mutane da yan bandit ka taɓa jin su mai kwano sun yi magana kai idan in kai magana kai zaka sai zaka saki shi gabani kace sun yi sakaci to sakamakon sun ki magana to kai ma an kai magana ma kai kawarici ne kaga yan bid'a ne yan bid'a ne su mai kwano yan bid'a ne alaman bid'a mutum ya kama wani reshi duk inda ka kewaya da su karka taɓa wanda yake da mulki a hannunsa ko minista ko gwamna ko kwamishina kai kar kansula ma ba ka taɓa shi ba shi ba shugaba kansula in ka zama kansula ka taɓa shugaba ka fita daga da'a mana su sana ba sa shi a zagin shugabanni eh ba musu nasiha su iya nasiha su kawai ta tsakan talaka ne talaka shine azzalimi talaka shine mai laifi a banda shugabanni a ciki banda shugabanni banda shugabanni shugaba in dai baka samu ka je gurin sa ba eh to duk abin da ya karkace komai sai zaka ga sai zaka ga duk barnar da ake a ƙasar nan ba ruwan su kai su kan ma kai al'ada al'ada ai mutum yakan girmama sana'ar gidansu ma haka ne yakan mutunta sana'ar gidansu haka ne yakan kuma mutunta sana'arsa haka ne to su yanzu a wurin su yan madakhila sana'ar malanta ba ta da kima ba ta da daraja ita ne ma suke zaki wacce sana'a suke suke kimantawa shugabanci yan siyasa da su yi malamin addini cin mutunci amma dan siyasa ina ko kaɗan ba sa taɓa shi kaga kenan yanzu inda su malamai ne a ya kamata su mutunta malanta ko fiye da komai amma saboda dama ba malamai ba ne malin a ne ban ce musu yan iska ba kaji wani ce yan iska ne ne ban ce musu yan iska ba amma dai na san ba malamai ba ne inda malamai ne za su mutunta malanta su mutunta malamai ko ba haka ba ne ba za su mutunta yan siyasa da siyasa ba ba za su mutunta shugabannin zalunci ba ko da kafirin haka ne yan fim suna mutunta sana'arsu ba yanzu wannan magana ma sakiru ne ya ce ga yan fim ma suna mutunta sana'ar suna kare ta ko ba gane bane da karya da gaskiya har suna mai da raddi a kai ko ba haka bane amma su da ke ma ilimi bai da mutunci a wurinsu malanta bai da mutunci a wurinsu wanda suke a takin malamai amma wanda suke da mutunci a wurinsu dan siyasa mai mukami wanda ya dan dauko ya basu su bai sun ja sun tsaya ne sun tsaya sun mai da kansu kamar yan kwangila ne duk mai mulkin da yake so a kare shi kan zaluncin da yake yi to zo ka ba su in ka ba su za su kare ka har addu'a ma za a yi maka har addu'a eh Allah ya ji kan Allah Allah ya sa Buhari ya gama lafiya Allah ya taimake shi Allah ya kaza Allah ya kaza Allah ya kaza Allah ta masa amin bari amma malamin addini kuma ana zagin sa eh wannan sune madakhila kenan za mu da ku ji tarihin su za ku ji tarihin su da shugabannin su za ku ji akwai ta ina ce akwai ta na'am bismillah alaikum assalam eh fa kuma yana da wahala fa ba sosai ba ya ce me yasa yan filafilai ba su auren junansu yan filafilai sun sani sun sani yana da wahala ka ga dan fim ya aure yar fim ana yi ka amma da wahala me yasa me yasa ha akwai wani a nan garin ciza ne san ciza ko? ciza kazan ciza ko? kazan ciza ko? baran fassara ma yara kai kazan ciza ne to daga ya ga wani ya zo shi da itace ke dauka ya bi shi fata-fata to me yasa yake haka ya san asali sanin asali kawo mene ai ya san sharri yawa shi yana neman 'ya'yan mutane amma bai son a nemi da yasa su 'yan filamin ai sun sani sun san duk wata shikafi sun sani ai mu ba za mu ce mu musu kazafi ba dai amma akwai wata yarinya da aka yi hira ita magana ta mu faɗa ba magana mu ba yar azare ce ko yar azare me ta faɗa don Allah waje ai an yi ta faɗa abun me ta ce gaya mana me ta faɗa a'a to to ga wani kowane director akwai irin abin da yake wani director ne ma da gaza da yake ta Kano 'yan hizba suka kamo ta tana da ciki take bayanin ga abubuwan da yake faruwa to kaji kaji bai ta faɗa kar ku kana ce mu musu kazafi ba abinda wannan ita yar azarin din ta faɗa tace tace idan ka ji za dauke ka film sai me tace sai director ya kwana bakwai da kai abin da ta faɗa kenan kar ku ce muka muka zafi ba ni na faɗa ba yana na recorded yar film ne da fita ta faɗa ta ce sai kafin director ya saka ka a film sai ka bada kanka na kwana bakwai ko sati biyu mata kuma tace menene sai sun yi madugo mata bai sun yi madugo da kai to kaji wannan barna ne har wani mara kunya wai zai fito ka ce da kamar malami raddi wai kana kare ta ka kare me ka zartar gaba ɗaya cikin ta kazanta ne daga ɗan daudu sai ɗan kaza kaza kaza su ne da kaza kaza kaza cewa ka kare ka me za ka kare me za ka kare a ciki saboda duniya ta lalace ko kowane mabarnaci ma zai iya fitowa ya rashin kunya inda da shari'a musulunci wannan ba bulala da masu ba daure shi saboda nan Najeriya kowa abin da ya gara ma ke faɗa wallahi inda da shari'a musulunci wannan wala ba da bashi ba izgilanci ne wa addini kai fim din ma tukunna barin su ayi ai ba shari'a musulunci ne Saudi Arabia ana bari ayi fim ne babu yanzu ne suke samun jarrabawa da wannan yake kai amma lokacin da muke karatu a Saudi Arabia ba fim kai hoto mutum ba za ka gani akan titi ba hoto tukunna na fasa babu haramun ne hoto kai a jami'a mu ma aka same ka da hoto in dai ba na ID card ba kora ne duk an yi wannan ta yanzu ne take so ta lalace saboda waɗannan mabarnatan sun zo wannan yaron da ya zo ke bata wurin ci baya ko ba shi bane eh shi ne yake kawo waɗannan barna ko ba shi bane ko wani muhammad yake kawo canji tabbata saudi arabia ai fim mace ta fito tana rawa da sunan saudi arabia yar saudi arabia Allah ya saurara to eh malam to bismillah na eh ku bin bai bar shi ya fara magana malam bismillah bismillah a satin da ya wuce sun ziyarci alzazzaki a Abuja su suwa ƴan filafilai a'a ai sun taba ziyartar ma Ahmad Sulaiman ma na gansu da hotunan su in ka wani shiga ma da suka yi ka Allah sauka kuma shi karbi ya karbi ya karbi shugaba ya karbi wakuncin su a haka suka zubar masa mutunci kuma ka zo ana yadawa Allah sauka malam sun sun ziyarci alzazzaki yana cewa abin da ya daga maka hankali dan yobe ne jagoran shi'an eh eh fi fi ma jos a suna da alaka akwai wata kungiya ta bid'a da wata alaka da wani abubuwa din ba ga abin da ke faruwa a iraki bane ba ma'aikacin bbc ba sun tura an ji an hira da iraki ba ne ba sun fitar da dabu mana ku gani yadda ake lalata mata kananan yara ma duba ku gani ba ne ha ai duk waɗannan ƙungiyoyin su suke ɗaure ɓarna gindi wala duk wanda ya kauce ma koyarwa ta sunna wallahi ka samu maɓarnaci ne a ɓangarori da yawa a rayuwarsa ai wani kai ko kamala ai wani tabbataccen abu ne abin da zai hana barna shine bin sunnan manzon Allah wala ita ce kawai yawwa bin sunna amma duk wata dariƙa da zaka bi duk wata kungiya da zaka bi wallahi in bata gina akan sunnan manzon Allah ka samu barna ita ke daure barnan makin di mu mazaba da haq illa dalal ai ai gaskiya da yake in dai ka batta duk inda kai bata ne nan bata ne nan bata ne nan bata ne kawai gaskiyan kwaya take wannan shine gaskiyan magana mazaba da haq illa dalal yawa Allah ya dora maka gaskiya to malam da bismillah yusuf nan alaikum salam eh wa annakum ilaina turja'un eh a a dauka suna cewa wasa ai na faɗa na ce shin wasan da suke irin wannan na kwaikwayo yana cikin wadda shari'a ta yadda da shi baya ciki baya ciki ya saba ma ɗabi'a ya saba ma al'ada ya saba ma kunya ma ya saba ma shari'a ba cikin wasan da aka yadda da shi an yi an yadda ai wasan tseren doki wannan halal ne harbi ma'auratayya iyo ko ba su bane amma wannan wasa na filafilai haramun ne ba cikin wasan da manzo Allah ya yi sauki akai bai ciki ko drama irin wannan na ƙarya ai ta rantsuwa ai ta rantsuwa da Allah ƙarya me hukunci wanda ya rantsa da Allah da Allah ƙarya da shari'a fasiki ne duk wanda ya rantsuwa da Allah ƙarya fasiki ne ɗan filafilai ba su rantsuwa da Allah ƙarya a maganganun su da ɗan drama to za a tambaye su me yasa suke tsare rantsuwa da Allah ƙarya sun san ƙarya ne kai ba wanda ya kai ɗan filafilai da ɗan drama rantsuwa da Allah ƙarya ko ba ka bane sun san ƙarya ne su rantsa da Allah la gaul menene hadis na'am lala abdullahi shekara ashirin da biyar baya wani babban malami na ɗariƙa a Kano ya kawo hadisin da malaka ya zo wajen manzon Allah eh eh a'a na san wannan fasikin to amma Allah ya jarrabe shi ai yana a yanzu yana kurkuku ba yana ba yana hannu ba na ce maka na ji wannan a'a shi kan wannan ma bayan ai yace shi kan suratu yusuf ma yace ai film ce ce drama ce na ji sai yanzu gashi ya ga drama yanzu yana drama kurkuku a hannun jami'an tsaro kuma ko tausayin sa ba a yi wai hadisin da malaika jibril fa ya dauki hannunsa ne ya daura kan gwiwar manzo Allah yace wannan ma wai drama ce drama ka duba don Allah aikin manzo Allah da mala'ika ji kace wai drama abin da suka yi wai kace drama ne to shi kenan ya gani kafin ya je wurin Allah gashi tun a duniya ya walakanta duk wanda suka daure masa gindin sun gagara fitar da shi kamun Allah sai ya je gaban sa tukunna ai duk mai cin mutuncin addini tun a duniya sai ya walakanta wala tun a duniya sai Allah ya walakanta shi in dai zaka ci mutuncin sunna ka ci mutuncin addini kai amfani da ra'ayinka Allah sai ka kwada sai ka walakanta Allah sai ka walakanta Allah sauwaka malan can uhu alaikum assalam Eh. Eh. yan girama a shafin ta wani ban samar suka bude shafin ba an bude shafuka da yawa da sunana akwai wata ma wai almajiran malam idris dr idris abdulaziz ban san wanda suka bude ba da wannan sauran malam idris ba wallahi ban sani ba duk ban sani ba wanda suke bude ba wanda ya saurari abin kwanakin ba wani yace ya ga wani ma ya bude wani zaure da sunana a facebook yace to yanzu za su je su yada abubuwa da cewa sunan ni na ni na tura wallahi ban sani ba haka nan duk wanda ya je tura wani abu da suna na to Allah isa Allah isa yawa yawa Allah isa yawa wannan shine gaskiyar magana yawa yawa ni shafi da na sani wanda aka bude da sunan shine ma shi ma da sunan majalis ne majalis dutsen tanshi wanda su daye bu suke jagoranta shine na sani amma duk wani shafi da aka bude sunana ne ban san shi ba ba kuma shawarce ne ba akwai wata ma azare ta ta bude wani shafi wajen yaji shekara kai nawa waye ke yake ta neman ta nema ban sani ba ta bude wata yar makaranta ne da suna na to ba ruwa na duka in ta tura sun je sun tura musu bai shafe ni ba ba ruwa na yawa Allah sauka alaikum assalam sai ba da fatawa gaskiya ne Allah gaskiya ne don suna yi wala gaskiya ne ya ce wani malami ya ba da fatawa duk wani dan fim da ya fito a wani fim a matsayin arne ya kuma kalmanta arne to ya zama arne haka ne don ba kalman kafirci da wasa a babu in ka ce kai kafiri to kai kafiri ne in ka ce kai arne arne ne haka yan fim su sani duk wanda ya shigo fim ya yi acting a matsayin wani kafiri to shi ma kafirin ne dan ba dan ba ba afta matsayin kafiri kafirci ba wasa bane yawa in ya ce ba haka yake niyya ba to ba haka yake niyya ba ai aiki sai ya dace da duniya niyya ma ta dace da shari'a to wannan aikin da kai bai dace da shari'a ba yawa ka fito a matsayin kafiri tab Allah sawwaka to time bari nan alaikum salam eh eh Yusuf Ali ne? A a a a shi ma yayi na ji shi wannan na ji shi ok na gane eh yawa yawa ni na ji wannan shi ma yayi yawa da kansa yake ce suratul yusuf ita ma drama ne ni na ji shi ni na ji shi a Kano ne ni na ji shi ai ce drama ce ma suna sa masu kallo eh kofar gwamnati eh eh eh haramu suke ci mai Allah ce wala ta'awanu alal ithmi wal udwan kar ku taimaka wajen yada barna duk wanda yake sai da filafilan drama ko fim yana yada barna ne ran tashin kiyama za a da jarrabe shi wanda yake tura karatuttuka na musulunci na addini yana da lada ai kishiyan juna ne wanda yake tura barna yana da haƙƙi yawwa daga duk wanda yake tura filafilai ake yake sayarwa ko dirama ran tashin kiyama za a tume shi ya taimaka wajen yada barna da hotunan tsaraici da hotunan tsiya da duk ya tume shi a kai yawwa ya tume shi kusan tayam yawa ka zama na karshe damu tayam bismillah amin Eh. to wannan ba su sukan dama na kayan ya sha magana kansu a to su kan dama wajen yada barna waɗanda ai ba ba abun mamaki ba ne su kansu wanda suka ɗauke su aiki don sun san ba cewa da aka biya musu bukata za su ɗauke ka za su biya maka bukata tsohon manajan ku yake za da musu Allah ji kansa dalilin bude waɗannan sassa na hausa bbc ne bebe yawa ne ne a jiya mutane tunani haka ne labari ɗaya na gaskiya amma na ƙoƙarin canja tunanin mutane ne haka ne haka karka yi mamakin sun yi wannan wannan babban mamaki wani sun yi wannan yawa su je su yi aure sai dai dai aure tukun ta da ta tuba in dai zai aure ta da ta tuba shi bai ce kuma suka ta mata raddi eh eh albanin gon eh eh eh me ne da fa eh eh sai su jiyo maka haka suke da ka musu ma to ai dama wato babban sharri shine fada da gaskiya ko fada da karantarwa da ma an kakin aiki da abin da aka gaya maka kai shiru to da dama dama to in kai fada da shi Allah bai barin ka a Allah bai barin masu fada da abu yanzu aka ce maka gemu sunna ne sai ka kyajewa to shikenan baka samu dama wannan sunna ba amma kai shiru amma ka zo zaka aibanta wanda ya ce maka sunna ne to zaka zama kafiri bayan ka zama kafiri kuma sai Allah ya jarrabe ka yanzu ba gashi mun yi mun yi wazi ma yan fim ba to wanda ya je ci gaba da abun sa bai yi magana ba me yi Allah ya rufa masa asiri sai tashin kiyama amma wallahi duk wanda ya fito kala ci wannan abu wallahi kafin ya mutu sai Allah ya kama shi kai yaƙi yaƙin da manzo Allah ya kun san dalilin su ya kama shirkan maka da yi ai Allah ce la ikra fi dini babu babu tilas ga addini ko no compulsion in islam haka ne to me yasa manzo Allah ya yake su wallahi dalili ɗaya ne sun ƙi kuma suka nemi su hana masu yi su yi suka kokon su hana ma a faɗi gaskiyar da sun ƙi ba matsala Allah zai basu sai sun je can amma sai suka ce ba ma za a faɗa ba to Allah ne ya ce a wannan ko ba ku isa ba a yaƙe su kaji dalilin yaƙi kenan yawa don haka nan yau duk wanda aka gaya masa gaskiya ya fito ya faɗa wala Allah ba zai bar shi ba Allah ba ya bari amma idan ka in ka kin aiki da abun kai shiru abun ka sai Allah rufa maka asiri la ikra fi dini ba tilas ga addini amma in kace zaka yi faɗa wala Allah ba zai barka ba ko kuma kace zaka yi izgili ko zaka yi ba'a duk wani Allah bai barin su ga su mun sha gani da yawa suka yi izgili ma addini ga su da yawa sun yi izgili ba su kai ba yawwa Allah yana kishin addininsa yana kishin malamai kuma yawwa naman malamai guba ne wallahi guba ne duk wanda yake sai ya kama shi mutane ba san haka bane yawwa eh eh
matsalar yace lokacin da wani yarinya ce wani tai wani iskancin eh su malamai suka yi wa kanta suka yi wa kanta yanzu akwai irin wannan ta'awun ɗin.
ta'awun din da- da- da ba ba jin su ah, yanzu da ah, da malamai yanzu sun zo an yi ci akan waɗannan abuna ai da da da da da- da ma ba su da ma ba su fito su su mai da raddin ba to amma yanzu wannan ya mai da raddin sai ya samu wani malami dai sai wani malami ya daure masa gindi ya ce waɗannan yan zafin kai ne suna so su bata muku sana'an ku ai ai ai ba kafurci bane ai ba ka- to da mu mun ce kafurci ne ai mun ce kafurci ba amma kuma ai saban Allah ne ko ka gane bane da haka akwai malamai da suke zuga su yawwa Allah ya sauka kuma ma ita da ce za ta aure shi wato kenan yanzu ba za ki bar saban Allah ba sai ya da ki aure shi kenan ko yanzu ran tashi kiyama yi kafa hujjar cewa "Ah, abin da yasa na ci gaba da jin saboda daurawa bai da dan aure shi ba shike na ce shike ya ce to tafi tafi tafi aljanna eh tafi aljanna kina da uzuri ko da shi yasa kike yi shi yasa kike fim yanzu ki kafa sharadi wanda ya aure ki oh dama wato kin ki shiga fim saboda ba aure ne haka ne